إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد السلام عليكم يا جماعة المسلمين gashi Allah subhanahu wa ta'ala ya kaddara haɗurmu a markaz ahalu sunna da jama'a wanda ke yanguwar karkada a birnin da magaram jamhuriyar Nijar. Yau muna laraba ɗaya ga wata na rajab hijira shekara shida, wanda ya dace kuma da ɗaya ga watan harko biyar. tun dai harko harko ne ɗaya ɗaya da kone yau insha Allah za mu yi darasi na biyar. cikin littafin riyadu salifi ina ga darasi na ƙarshe mai kuskure muka ce na 33 maimakon 34 darasi na sati da ya gabata na sati da ya gabata na 34 ne yau ne na 35 insha Allah a darasinmu na ƙarshe za mu ce wanda mun tsaya hadisi na matsayin umarni da kyakkyawa hane da mummuna bayan mun ji ayoyi da suka yi magana akan haka duka ayoyin da makaranta suna magana ne akan umarni da kyakkyawa zaman shi wajibi ga wannan al'umma kuma da zaɓi da allah ya ma wannan al'umma na zama wata al'umma ce zaɓaɓɓa fiyayya wanda Allah ya zaɓa wadda tana umarni da kyakkyawa hanyar ga mummuna ƙarƙashin wannan akwai wata ruwaya da ta shahara wajen malamai suna kawo ta cewa kullum ma ummatik an biya bani isra'ila wannan ɓangaren ruwaya ta su bashi da kwata-kwata bashi da inganci ma maudu'i ba a salibai da dai kwakwara amma dai ma'anan maganin wannan al'umma dukanta aikinta irin aikin sauran annabawa ne na kira zuwa ga Allah wanda su suna kawata magana wajen fadala ta malamai su ma kamar annabawa da bani isra'ila ma gaskiya magana ba ba tabbata ba haka ne gaskiya magana hadisin da zamu tashi insha Allah shine sai ce a tani a cikin baban ke na umma ke hali ga muna hadisi nabi annabi Mas'ud radiyallahu anhu أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما من نبي بعثه الله في أمة قبلي إلا كان له من أمته حواريون وأصحاب يأخذون بسنته ويقتدون بأمره ثم إنها تخلف من بعدهم خلوف يقولون ما لا يفعلون ويفعلون ما لا يؤمرون فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل رواه مسلم abin da ke wannan ruwa ta bin mas'ud radiyallahu anhu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam qal ya ce ma min nabiyyin ba'athahu Allah fi ummatin qabli babu wani annabi da Allah ya aiko shi cikin wata al'umma kafin ni da annabin da ya zo illa kana lahu min ummati hawariyun sai yana da hawariyawa zababu makusantan shi ko na annabi وأصحاب يأخذون بسنته ويقتدون بأمره دا أبكي صحابي wanda suna amsar sunnan shi kuma suna koyi da umarnin da ya ba su duk annabin Allah da Allah ya samu wasu waɗanda suke kama mushi irin wannan aiki da yake na isar da sabo zuwa ga Allah subhanahu wataala wani zai kawo wannan magana ta cewa an ce babu annabin da ya zo sai ya samu haka nan annabin da yake da mabiya an samu cewa annabawan da annabi ya bada labari an gwada mai al'ummomi a wani annabi da al'umma masu yawa wanda dai har ya kai ya ga wani annabin ya zo wani da mutum goma ka yake ya ga wani annabin ma ya zo shi ɗaya ya koma ga Allah kula ana magana ba a magana ana magana a nadir bai ciki da sahi na abin da aka kada amma yawan ana magana annabawan da suke da mabiya jago haka suke ka wacce magana wacce magana wacce mai san mabiya ba wannan kuma na abu ne ana magana kula ana magana abin da ya wurin jayi abin da aka ta aikata da wani ɗaya biyu ba sa cikin da sahi tsakanin haka a takaice dai wannan magana da annabawa ke Allah iya da Allah ya koya ba su mabiya a cikin mabiyansu ya samu hawariyu eh wani sun imani sun imani amma a masu imanin ma ana magana zaɓaɓɓu makusanta annabi sallallahu alaihi wasallam da hawariyawa ko amma ai ba su da kanka imani akwai da yawa al'umma suka imani shi amma wani hawariyawa su ne ke kwantattu zaɓaɓɓun shi shi maka ake ne a cikin al'ummar tashi ana samun waɗanda suke a masu imanin masu limani kusanta ya ce ‘yan garin kashe na shi haka da wasu da sanama yana da su ya ce kenan da annabi yana da hawariyawa da sahabbai waɗanda suke koyi da sunna shi suna bin umarni shi sun ma'ina ta halifa min ba'adin huluf bayan an samu na ƙware kuma daga baya sai masu maye wancan ya samu nan huluf da halifin halif خلق وخلق وخلق من بعدهم خلف أدعو ثلاث خلف والذي ما يتدمو بعض أي يارا أي شيء أبو أمر قبائع ساموس للكتو شين خلف لا لا تتم ما يعني أتى إذا نقولين أتى خلف يا أوالم فتاة خلف خلف نكنا دقجين هذا سوى kalmar khalaqul ufun wasu masu maiwa na banza bana ba na kwarai ba ne su biyo bayan wa'ancan na kwarai masu biyayya da koyi da shi rike sunna shi yau suka huce ne wasu su wanda wa'annan ga daga cikin halayensa marasa kyau ya quluna ma la yaf'alu wa yaf'aluna ma la yaf'alu suna wajen abin da ba sa aikatawa maganar daban aikin daban kuma suna aikata abin da ba ce ba su nan ya kantar da kai irin rayuwa ta yau haka muke ciki a yau an waye gari musuluncin da yawa wurin a haɗi ne a suna ne ko musulmin ne suna wani aiki da suna addini amma ba ce su ba ko ba ce ba su yi abinda suke wani na gaskiya ba sa aikatawa kuma abinda aka ce su ba sa yi he abin su ga dama kenan suna aikata abinda ba a ce ba su yi karin da dole shigo da bid'a dan dan bid'a wace shi ne an ga ba ce bai yi amma kamar neman gyara ne ga Allah ko ga annabin da Allah ya aiko shi zai ga abin da ya dace ai ba annabi bai ci ba to wayannan mutane faman jahadahum da ya jefa mini wanda ya jihari su zai iya hana su makwannata ne kenan wanda zai iya hanawa da hannun shi ya hana ka ce wanda ya yaƙe su da hannun shi wanda shi ne mummuni mai kishin addini mai san a gyara ke mamman jihadin da kalabi wanda ya kwama ya yaƙe su da zuciya shi abin da ya damun shi a bakin cikin irin kira su kira abin da suke ma bai hanawa shi ma dai ba wa mummuni shi ma dai akwai imanin tare da shi wa man jahadahu bi lisanihi wanda kuma ya fadi ya fito ya fadi shi ma dai fa mu'min shi ma dai mu'mini to wannan hukun da aka jero da mai da hannu da mai da zuciya da mai da harshe duk akwai imani illa rauni tun ba makaranta adafin imani ko shi makaranta cikin hadisi to duk da rauni ba akwai imani ne to sai ta wa laysa wara zalika min iman habat khadar babu kasa da haka babu imani ko da kwatamcin kwayar komayya ma'ana har da komayya da aka ce ne da lalle ciyawa ce ƙananan biya misali na karanta ba dan ba cewa a kurin misalin kaɗan ne Allah ka muka misali ba ƙur'ani haradan aka a kawo zarra a kawo a kawo nakir a kawo fati a kawo rika da wani abin da na abin da ya shahi kananta ko aka kawo ba dan wai kananta abu kurin mana ke ba ku imani ko daya kaga nan ya karantar da kai rishin damuwa da banna ko da kai ba kai ba kuma ko aka ba ruwanka iya karantar da mu cewa a shi babu imani tare da kai in dai abin bai damu ana kanna sa amma Allah abin bai cewa ko ba ruwanka wannan iya karantar da mu a wannan ruwaya ba ka da imani ko da kutum zama kai baka hana ba ba kai wa'azi ba kuma ka ci gaba ruwanka an bai damu ka to wannan yakan annabi ya ce baka da imani ko kutum zama Allah shaidan wannan ruwa ta musulmi فيأتي الثالث حديث نوك أو نبابي أنا عبد الوليد برد بن سامد وبرد بن سامد رضي الله عنه قال بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في العسر واليسر والمنشة والمكره وعلى أثرة علينا وعلى ألا ننازع الأمر أهله إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم من الله تعالى فيه برهان وعلى أن نقول بالحق أينما كنا لا نخاف في الله لومة لائم متفق عليه abin da yake wannan ruwa farat bin sami take cewa baya ana rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala sallallahu alaihi wasallam manzo Allah mubaya'a alƙawari na biyayya a kan ji da biyayya mun ji mun bi samina wa ba'an fil usr wal usr kuma cikin daɗi cikin kumci da yalwa gina ala kulli hal wal manshad wal makara haka cikin walwala da cikin damuwa kowane hali kenan da wadaka da talauci yalwa da damuwa da'a da zami ala kulli hal wa'ala asaratin alaina kuma ko da an fihita mana na na magana jagorori da'a ga shugaba ai a nan kai kai ma nan sanan bai magana asara ko nan magana ce ta kun jagorori za su yi da'a ga shugaba wa'ala asaratin alaina za mu yi da'a ga shugaba ko da ya yi ta kai shi akan mu mana kayan jama'a ne ko baitul mal yana ma sha'a iya abin da su bi ba mu hakkin magana kenan iya lokacin kudin kasa ko kudin gari iya abin da su bai ba bai adalci wajen raba abin wannan shi ne iyakar abin shugaba ko akan hakan annabi magana yace za mu da'a ko da ya tsibi ta kanshi akan وعلى ألا ننازع الأمر أهله كما كم جايية تشوغبانتي غشوغبان كم توريس كم كوريس كم يكيس إلا أن تروا كفرا بواحا sai inda kuka ga kafirci karara ga shugaban yace indakum min Allah ta'ala fihi burhan yanzu anan kuna da hujja a wajen Allah subhanahu wa ta'ala akan ku nemi tuffike shi wannan kenan kaga kenan daga cikin sharadi matuƙa ba muka kawo ce ƙarara ba don ya laihi ya yi fasikanci shi ne ko ya fasikanci mazanaci da misali ko ya sha giya ya ci kudi a tsari na tsarin musulunci ba a fito na fito da shugaba don yawon da wace da karantarwa ta annabi sallallahu alaihi wasallam eh karantarwa shi kenan kaga wannan yana rage zub da jini da fitina cikin al'umma kowa kuma kuna gani yau abin da yake wakana a duniya na fitintunu na kashe-kashe wanda dalilin wannan abu da da harko ganin al'umma suna da wasu magabata wanda ake ɗan shurarensu ganin matsayinsu irin su bimbas a wata zamani irin su usaimi irin su albanin mamulla wannan an san a wancan zamaninsu kowa iya da magana a ji a duniya iya hori a ji da ransu sun samu irin wannan zamani na masu ra'ayin hoto na hotokin kan shugaba ya yi kaza shugaba ya zalunci shugaba ya ci kudi an samu irin wannan ra'ayuka a zamaninsu lokacin ya samu sahawa islamiyya masu akishin addini matasa sun zaburu su a kutsaya kakwai sun yi kuro a yi ce kakwai ba wata dama an samu wannan ɗan tsedawa ta hoto na hotokin kware kuma abin ya zai a can zamani to bayan gushewar wa'annan malamai kusan tsakanin su kusa kusan shekara ɗaya shekara biyu tsakanin su to yanzu wani faɗi ake ya magani ba a yau halin da ce a duniya babu wata ƙasa babu wani malami a duniya yanzu yanzu zai ce kaza wani ya ce kwamna da shi wani yake cewa kirista suna da baba mu ba baba ba mamma sai duka ban ba ban ba ban ba ban mamaci ba ko ba ba duka su suna da ba a ce wannan fafaro ma ce kaza ko shugaba sai mu san wani musulmi ba su da kowanne da sai a yau babu wani jagora a aka kaza in ba ka shafi kowa babu ko da ka kaza wani babu ko malami ne a garin sa garin sa akwai rigima akwai akwai matsini da akwai matsini ko ko tun wanda ka dauka babu inda yake da goyon bayan kasa ko al'umma kasa duk an masu darajar ma an zan suke masu a musu shari a zage a ce kaza kaza ne suke ba kaza kaza ne da an zuwa mutum malamai ana gaba ne mai sauki ba karfin hada zai cikin al'umma babu jagora kowa ya ka gaban shugaban kowa da abinci almuhim mu dai wa'annan malamai sun yi kware jan hankali mai bayar su ne ga kuma abin da ya wakana abin suka faɗi a yakace da muna ganin shi allah gyara na bara kenan dai annabi ya ce mana kan mu yi jayayya ga shugabanni sai muka kafurci ƙarara a lokacin nan muna da hujja a wajen Allah nan an ce masalaha yakan yi kamar da sai muka ta muka yi muka kafurcin ƙarara to amma muna iya yaƙa shi muna iya hudda shi ya ce iya kamata hudda shi amma akwai makaniya an ce ƙa'ida ta usul fiƙi a basar ne kuma na darbar musal ƙare ɓanna shi ne aka gabata cikin jawo musala ma'ana eh ya kamata hudda shi amma ana da hudda shi abinda zai jiyo ɓannar da za ta biyo ba ta yi gyara kaga na sai a haƙuri allah ka dama kuma ba mu dama da musulunci bai tsara ba a ɓanna ko a zuba jini a kashe mutane kun dangi a ce mun yi kun mu je mu taɓo rigima ta a kashe mutane kun ba gyaran ka ta kauya nan an akwai dama kuna ga lalle muna da damar mutum da shi muna da bayan mutum da shi amma a samu dama an ka wuce karara ba lahi ba ko cin kuɗi ba ya ci kuɗi ba ya ci kuɗi ba musulunci ya dama kuɗin a ba shi da zama da musulunci ya yarda a ba mutum kuɗi musulunci bai abu akan kuɗi kuɗi a ba mutum da zama lahiya ranar sallar salama da ya buɗe maka da ya je hune yakin farko da ba mu da makon da tarihi ma gaba daya da yakin ma da aka yi bayan haibar ba a samu dukiya da aka samu yawa irin ta ta kone ba kuma an bude hune daidai da bude maka daga maka fice hune wanda kan ta abu hune daga maka an bude maka kenan an dan shirya komi an gyara maka an yi jagoranci an yi komi sai su can hawaii mayaƙa ne laraba da kewayen hujjaz wanda suna da bayan ƙarshe sun al'umma mai kai kuma suna kai ka dare su kai mai shiri na a zo ka a bari ya kari wadda ya san tarihin hune Allah annabi ce ganima ta kuma hiyo da samu a cikin yakin da yakin da raji da ganima din ta wani dubu ko min dubu ne dubu arba'in dabbobi dubu dabbobi dubu kaza ta makai ko ne an samu da bayi duka aka samu wanda wannan ya kawo wanda a wannan yayi annabi sallallahu alaihi wasallam kwarai ya bayani akan hadarin maganar dukiya ya riga dokar raƙumin ɗari ya ba mutum guda sun safa a ya zo a maka ma an ce ma bai musulunta ma su an ce maka bayan da iya haka ya bi su ma bai musulunta ba amma ma ya ƙiri mai goyon bayan ya bi su aka tafi amma ƙarshe annabi gashi an yaƙi an samu ganima kahin yi ba musulmi ganima ya gaba wani kahuran kahuran yanzu sun tsaro da nan sai ka bashi kwashi nan ko yanzu abin ya mashi yawa aka samu in cice kuce da tsegumi kun ji wa kun gani ko mun zo daga can mun ba shi mafaka a madina dan da yanzu an zo iya ba ɗan uwan shi a wani biyan ba an zama tsara kula ba shi ɗan da mana hukai kun gani shi ko wani abu wani jini tan sai ya shiga ka san mutum soja aka muna wuce guda ya ce muna wuce guba ne muna wuce guba shi ma duma wallahi ɗaya ya kamu ku jifa da jama'a sallallahu alaihi wa sallam Allah ya tabaru Allah ya tabaru basu da alkhairi su basu cikin kowa adam da mata mutiya ɗaya adam mutiya sai ga wani yawon kudin sai wannan tunani nasu ya shiga daga tafi masu imani eh kun ga haka ne mun zo ya ba in mun shi kafa samsun da umarmu kun gari ya ya haɗe biwa mu abin da ya basu annabi dai ya hudu ba ana a takaice dai anan ana annabi ya kanzara mai al'umma ne yana a ba mu kuma wani aka wayar gari kima Allah a aikace abin ya zama tuta ce da shi wayannan jagorori manya ne da kawure ne ko mayaka ne masu gobe ne wannan kyautar suka sunta wannan alherin sai ka ga mutumin kawai barbarin duniya ke ba ka gano ba duniya bai ke yawa inda take da ya kwasa ta wannan sai suka imani ko suka mara gaba suka kuma masu taimaka ma addinin su kansu da su har duke har nan suka bada ransa duke suka da sun gaskiya ne ka kenan ya fa'ida kai nan duke aka bada dan a jawo hankalin su shine aka ce kenan wannan da ake janyo mutane malamin da kullu su ne wannan shi manzo Allah sai yake cewa zan zo in yi rabu wani annabi ya rabu sai wani ya ga ba ba wani ba ya rasulallah to ka ba wani ba kuma ka raba na ga kun shi kuma mutum mai mumuni ne ta kwaje musulmi wani an jima ya rasulallah wani mumuni ko kana shi kuma ka ba shi ba wannan ke cewa na kai yi ba da wata kyauta in rabu an ba wani an hana wani wanda na ba ba na yi san shi ba akan wanda na hana yace wasu kan bar su da imaninsu kenan akwai wannan bashin zai akwai tababin bashi in zai zama da kai gare ya bayyana zama lafiya dan wa takaice musulunci bai zama saboda kudi ka tada hankalin jama'a saboda an ci kudi ka tada kan jama'a an ci kudi a tada hayaniya musulunci bai san hayaniya ya san hada kan jama'a ba kudin ba kewa hada kan jama'a ya kuru da yawa kauna musu ka fito cikin jama'a wannan shi kudi wannan shugaba ne kudi na kudin kaza ce ne an ga duk tare hakan jama'a da yawa kaga aka rubuta addini duk wannan abin da na duniya kuma alhali karantar mu za ka haka bace ba na ga saka kana da karantar da mu kada ku yi dalilin koda an asara ta koda ta nafta wanda ta haka waka malaka kakka ta wayar da shugaba ce wanda ta haka waka malaka ko ya bige ka ya amshi duke ka kakka mai ta wayar da duke ya bige ka duke ka ce ba tashi ba ba ta kasa ba ta da ciya musa annabi ce wani talaba ka wa kaza malaka ko ya bige ka ya ka an waga misali a Ahmad bin Hanbal shugaban sunna jama'a imam Malik sunna jama'a Ahmad bin Hanbal shine imam Malik imam sunna jama'a duk matsayin shi gashi nan kama shi za a kurin zalunci abula lashi abula lashi akan kurin fatawa ta Qur'ani kalamun Allah sun ka wata bid'a a lokacin an sauka Qur'ani makalukun ne yace a kalamun Allah ne kan wannan har ta kai shi ba shi kashin mai bugun na shi sa shi ake ya ce imam Allah kai wannan kalma imam huta abin ya yashe kai wannan kalma za a samu lahiya kai kuwa ka ce kai fata da kuma kwayafan kai ka waje bakin ka waje kuma nan ka wuta da jaraba shi ma abin guda da tsarki ya yashe shi abin ya yashe shi ya ce i zan iya jimurin bulalar sarki zan shanye ta mamma da shi ya zabar Allah na wani kalmar na wani kalmar kuma ka duka a hadari ne za mu don mara gajiya su tawi su mutu in ya kalmar ke ce saura kuma su kira kare a haukan bukatun makhluku ne sun zo imam ka ba mu iko a zo a yi juyi yi bore biya da mabiya baya ya ce a shi kan shi yana shugaba da shi ma mai da ne bai tawaye ga shugaba kada shi ne suke sun ga aikace ne ba haka mata baki ba aikace ne ta annabi ya ce ko ya buge ka ko ya buge ka kar ku mai tawaye akan wannan yake kuma ya ji mun kun komi har Allah kawo budi kan lamar Allah kawo sauki bayan sai da ka shigo wani uku ka wani fitina ai wannan halifa ya mutu wannan ka wani fitina Allah kawo da Allah wani abu gashi da ya zama tarihi don haka a guje mafi tana da shugaban bare ya ce bayan ya mana magana a kan wa'ala allah nuna da amur alawo a kan munanin mubaya a kan mijayayya da shugabanci ga masu abin illa an tara kufura na bawahan yana ko kafurci karara a shaba tawili zai kaza ai kaza kafurci ya gaba kaza a tawili kafurci karara ba bukatar tawili game tawili ka ce ka za ka wuce da ra'ayin da baka wanka a sai ta wuce kowa da ka mutu ka wuce shi ne tawilin mace ba wa annabi ba karara amma kamar tawilin ka kai kai zaka fasara baka ce ka zaka wuce sai ji ji ka gama ka gama ka gama ka gama ka gama ka ka wuce a ta wuce ba wa shi yace a wannan hali indakum min Allah ta'ala fi burhan a lokacin nan kuna da hujja a wajen Allah kuma dai wa'ala akan mujmu baya an na ƙolar haƙa a yana makunna mu da gaskiya a duk inda muke la na kafa filahi lau matala'in kan mu ji tsoron zargi mai zargi kan lamarin Allah wannan ruwa ya bukari ya kata musulmi kawo nan ya maka fassara ta da ya ce maka na amizan biyayya cikin manshat wal makara me al manshat walmakara ya ce bi fata da mimai jima duka wannan mimkin biyu makara da manshar duka mimki a musu fata za musu a yi fi salin musa'am cikin sauki da wahala ne ko wahala shi magana kenan mai al'akara al'iktasasu da mushtarik abin da kace asara abin na jama'a na tarayya yake zaɓa ka yake fiye kanka shi asara ke tarayya cikin abin da yake bayan ya ma bayani ba mai bawahan ya ce shi ne zahiran da ya tabi da tabilan abinda yake hili bai dukkan tabili sai a rami hadisi na hudu kan wannan babi an nu'man bin bashir radiyallahu anhu ma an nabi sallallahu alaihi wasallam qala مثل القائم في حدود الله والواقع فيها كمثل قوم استهموا سفينة استهموا على سفينة فسار بعضهم أعلاها وبعضهم أسفلها وكان وكان الذين في اسفلها اذا استقوا من الماء مروا على من فوقهم فقالوا لو أخرق لو خرقنا في نسبنا خرقا ولم ولم نجز من فوقنا فان تركوهم وما ارادوا هلكوا جميعا وان اخذوا على ايديهم نجوا ونجوا جميعا رواه البخاري yace numar ki ba labarin cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ya buga misali ne masalul qa'im fi hududillah wal waqi'i fiha misalin wanda yake bin tsayawa akan haddi mana kan doka ta Allah bai taka doka ta Allah mai bin Allah mai bin hanya da mai keta alhurman Allah mai taka doka ta Allah ke da milai da marar laifi misali milai da marar laifi yace ka masal qaumin stamu ala ala safina kan mutane ne suke da jirgi jirgi ne guda sai aka yi ƙura'a fasara ba a duhu a alawarsu suka samu rabi mu a sama muke wasu kuma wa ba domin asfala wasu kuma a ƙasa jirgi ne guda mai beli wasu a sama wasu a ƙasa to izastakawo wa kanan lalzi fi asfaliya su 'yan ƙasa wanda suke ƙasa in za ta sha ruwa su saka umar ma maru alaman faukahun kasan ita teku di yawan taba ruwan sha bane in za ka iya awa guda da hankalinka saboda kishi ruwa an ka sha ruwanta to minti goma yawa za ka magagata ya ta kishi ta kara maka dole sun da ruwan gishiri kishi ruwa ne zai ta kara ba ta ba da nishi ba ya ka mutu kishi ruwa cikin teku ba ruwan sha ba shi dan sha ba kurin sai dai in nahar ce wannan da bayan irin wannan aka ce irin filaf sauransu to yanzu kenan ruwan san ruwan sha a saman ki in za su sha ruwa shi ne maru alaman fokam sai sun bi ta sama bake bene ne sai sun sun ruwa can tantuwa a sai su ruwa a saman ki in za su sha ruwa sai kasa sai sun wuce da saman su su je su dauko ruwa su sha to ganin haka faƙadun suka shawara to yanzu da mulka ke muna damunsu muna tabbata ta muna zuwa muna ɗauko ruwa lau an na haraka na fi nasibe na fan haraka wadda mun zai man fokana na karantar da kai ruwan wani ana ishe shi ma kenan suka ce yanzu maimakon mulka hawa sama da damunsu da tun da namu ne kuma da su bada kasa nasu ne kasa hakkinsu ne nasu ne kasa su nasu sama ne to yanzu mu zo mu a cikin rabanmu namu tun da namu ne mu zo mu tilla kasa mu tilla jirginmu da kasa shi ke nan musharu ba ya muje saman ba kayan akwai wauta ko to wauta ce na yi ko ya da su wannan haka abin yake ciki suka ga su ba abin sai me sai abin sai na baka kasu Allah kasu ce yan wasu amma akwai wauta tare su ba san hadarin da ke ciki ba ba san hadarin da ke ciki kamar ba san Allah ne ba san ba ana mai wazi ya ga mushi da bin ake ana mai kashare ana mai kashare ana mai kashe ko to su ma ai suke daidai haka hankalin zai ba su su keta su yi ramin ƙasa su tona sharo su da ƙasa kama cuci malamin su ban kuma kama cuci a sama to annabi a wannan halin ɗan sama sai suka hango ana sarawa dik lahiya a ramin miki a sha ruwa ita ga dafa in tarakum wa ma aradu halakun jami'an idan ya sama suka ce a ai wannan nasu ne mu kyale su su sassa masu shawarwarsu akwai mai tsira kowai zai halaka jirgin yin jirgi akwai zai yabar sama a jirgin shi ba to daga an tulla aka yi kan ruwa nime zai kawo duka limin zai kawo na sun jirgin ruwa daga an tulla ruwa shigo kun kasa zai limi ya ce kaga alaji annabi ce idan annabi ce idan suka bar su duk da haƙƙin su ne haka suka yi ne suka bar su kaga gaba da kowa zai halaka su su halaka ɗan sama su halaka amma ce wa in aka zo ala aiki suka rike a baiwa a ba za mu tafi suka rike hannu suka hana su yakin kaga na jau su ɗan ƙasa su tsira su ma ɗan sama su tsira gaba ɗaya ko wani tsira na nan nan ya buga misali wannan ko cikin Qur'ani har da buga misali kaga nan kenan ka ce kai masa ba Allah shi ke shi ka shawa ruwan shi shi ke zanna ina wannan shi ka shariya ne ta shawa a a in ta balaji ne sun gobe wa da ta magana kenan idan musiba idan kuka kyale suna banna ma ta cikin a bar wa'azi yana wa gari yana banna in Allah ka mu alloba za ka fari malamin ji ha shi ma yake hadi ko ya noma ko to in ma noma ke da babu in sai zai abin ya tsada kenan abin ya shafi kowa duk bala'in da zo gari na musiba in dai to kenan ta haka ƙara ga banna kokari a hana ta kaka ce kai baka yi gaba ruwa tunda baka yi a'a ta ta shafi ka shi da za a nabi buga wasan misalin da maɓannaci da marayi ke na haka kullum haka ga maɓannaci a yankunan ke hannun shi in jangwalo za ta shahar kowa magana ke wannan ruwa cikin imam bukari sai wannan da ya ka fasara ce gaba ta baya ya ce alƙa'in mafi hududun lahi ta'ala ma'anahu almunkar laha alƙa'in fi dafa'iya wa izalatiya shi ne mutsakan dokokin Allah wanda ke na iya inkarin banna kuma iya fama wajen gusar da wannan banna wal murad bi hudud manha la wa anhu abla ta hudud kenan ayyama la hudud bi hududillah kenan abin da kenan haddudi abin da Allah ya hana wanda kenan dokoki abin da Allah ya hana shine hududillah wastahu mana iqtara wa shi wastahu dan tuko ne ma fatar man mu ya bai kun bai mu mero shi ma kun sai yanzu dai wannan ruwaya ta wuce sai hadisi na gaban al-khamis an ummul mu'minin ummu salama hind bint abi umayyah حذيفة رضي الله بن أبي أمية حذيفة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إنه يستعمل عليكم أمراء النبي بعد لبارن cewa za a samu jagororin za su shugabanci wannan jagororin za ku samu a gaba fata'arifuna wa tunkirun za ku ga wani aikinsu ya daidai da shari'a wani kuma ya saɗa ma shari'a shugabanninku ne amma za su zo a gaba ku musulmi za ku samu shugabanni wanda suke aiki wani aiki na kwarai wani aiki na banza shi fa ta'rifun wa tadhkurun yace waɗannan mutane faman kariha faqad bari'a wanda ya inkari ma'ana bai so ba ya kubuta ni da bin yadda ba wa man ankara faqad salim wanda yayi inkari ma'ana me aka ce ya ya mana ya kama lahiya shi kurin mana shi bi ba nabi ba shi kuma na ya inkara abin wana bi su amma bai ba shi amma kun bi su ya kama lahiya walakin wanda yake da laihi marabiya wata ba'a kenan da wanda ya inkari karar a hili ya ce wani abin ba ke hana da wanda abin ya dame shi duk wannan ba su matsala wannan ya kuma ta biyu ba wannan kuma ya kuma tun da biyu ba da ya inkari wannan kuma ya yi inkari a zuciye shi wannan kuma ya hori ma inkari ya akwai da hanyar da yawa kenan amma wanda ake zargi wanda yake radiyo ta ba'a ya yarda kuma ya bi ɓannin ya bi kuma ya yarda amma wanda ke nan shi kurin ban da iyali ƙalu ya rasulallah alamu katilu kasu shi wai matsalin da nan sun kamun ka ayyuli ba za mu yaƙe su ba ba za mu yaƙe su ba kan wannan suke shugabannin annabi talla ma kamun fi kuma salata kaji matuƙa suna tsaye da sallah nan kayan magana kai ba kofar bawa kenan ko shi na abin da ke bayyana na ce na ya ce hujjar malamai ke kawowa barin sallah kawuci na karara annabi ya kashi wajen da ake gano kahuri karara ba ba ba ba shi ba sallah kin nuna bai da kenan kahuri ne an an rubuta bayan bayan sallah kamar ta bar kafara na tsaka da munu kawure sallah ce don da ba ta kahurta kaga nan ya karantar da kai sallah da ba su koma ta sallah ba ta kahuci ne kahuci dun kufur wannan magana ta malamai bin asalin mas'ala amma dai annabi ya da suna kahuri wannan bai sallah kura eh kana da ya buga misali za a gano shugaba kahuri shi ne wanda bai sallah kura yace mataka sun tsaye da sallah mana ba magana ke kana ai kaga banna suka yi da Allah karama nan yana ya ya da ko shin giyaja da ba na labari shi ce annabi ta kakwai shi ka zauna ba to yanzu da wannan zamanin so eh ga hujja ya shi giya kaza kaza eh kan hujja ce ko mazanaci ne eh haka ne kin annabi ta koyi hakuri ka ku yake shi na sa abin zai biyo baya ma'anahu da yace man kariya wa kuma ma an kara ko man kariya bi qalbihi wa lam yastati inkaran bi yadihi wanda yake a zuciyar shi ma'ana yake abin bai iya inkarar abin da hannu wala bi lisani ko da harshen shi bai iya hudi bai iya hudi bai iya hanawa kuma bai iya hana bai iya hudi faga da bari abin islam ya kubuta daga ya kubuta daga daga daga laifi shi bai iya hana da hannu kuma bai iya hudi ya kubuta ba ta yana bai laifi ba shi ne faga da bari abin islam wa'adda wazifatahu kenan eh me yaka ce ya abin da aka ɗora mishi ya yi shi ne na ƙin abin bai hudu kuma bai hudu bai hana da hannu wani an karbi hasar takati wakar salima min hajji masiya wanda dai duk da kai in kara baki iyakar ta ɓangaren za ka in kara abin iyawa ta wata hikima ce na abu dai dai da kai in kara abin kaso ba ko zuciyarce ko ne kai shi dai ka kuɓuta da shiga cikin lagi ka kubuta daga daga wannan saban shi da kusan abin da ne da gwanin baka salima min hajjil ma'asiya wa ma kenan ya kubuta daga wannan saban da baka ciki baka ciki kama da baka ba cha kai eh kai kai bakin gwanin ka ka hana baka iyawa fadin baka yahudi ka dole ya zuce to ala kula dinde wanda ya inkara abin baki iya wace kuma ma ankara sai haka da kai inkara abin da kai da kai da kun magana kenan mai laifi maradiya bi fi'ilihim wa taba'ahum hum asli wanda ya yarda kuma an yi da shi shi magana ka yarda ma an yi da kai kaga nan kana tare su tunda kai ma ga banin da ya tabe ce dan abin da annabi ya karanta da mu لا تأتي من خليفة فيما تتخالفكم إنما تعاتي في المعروف ba da ga wani cikin sama alamar ba ta da shugabani ya saka yin zina ko kai ka yau shari'a babu dama haka annabi ana da a cikin abu na kwarai ba da a cikin saba ma Allah kenan nan wajen kai sa kai ne bukai da baka kai kai sa kai amma baka iya hana baka iya bari wannan kuma bakin ikon ka dai kai dai kaka yadda kur'a ta ce dan zaka in kar abin kai in kar shi kur'a sai asadis an ummul mu'minin ummul hakam bin zainab bint jahsh radiyallahu anha أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها فزعا يقول لا إله إلا الله ويل للعرب من شر قد اقترب فتح اليوم من دم يجوج موجود مثل هذه وحلق بأصبعيه والإبحام والتي تليها فقلت يا رسول الله أنهلك وفينا صالحون قال نعم إذا كثر الخبر zainab umar mu ne ya cikin wata annabi kenan uwar mu ne zainab bint jahsh tace annabi sallallahu alaihi wasallam da kada ali annabi ya shiga wajen ta fazi'an a hurgice kuma ya shiga wurin ta kenan hankalin shi a tashi da kada ali ya fazi'an ya shiga wajen ta a hurgice tace kamar hankalin shi ya tashi sai ta je yana cewa la ilaha illallah wailul lil arab min sharri qad qatara ya kalmar shahada la ilaha illallah halaka ka tabbata ga larabawa wani shirri da ya kusanto musu ana da kai larabawa su ne al'ummar da ya rayu da su a ciki su ne farkon hukuntar da'awa su ne ya tashi a cikin su ne farkon duk da'awa ta kagare mutanen su da su ne ɗan ba na da'awar da shi ta kama sunan su don su ne jigon tashin abin da su abin da su ya kagare mu ya ce hallaka ta tabbata ga larabawa wani shirri da ya kusa ya ce futiha da yau maradam ya juyo majuju misal hazi ya ce a yau a wannan rana a yau an buɗe gawu ganuwa katangar shi majuju kutamcin haka ya musa haka ya gwada ya tsashi alwar karama haka yau an buɗe kowar kama haka don suna yi suna yi yau ta buɗe kama haka wannan yawa duniya duk an mahir kama ba mu gama ga in suke a duniya Allah kaɗai sun suke Allah alam kurin da suke wa halaka bi asbu'aihi ibhamu da taliya annabi ya ya zobe ya ya ta guda biyu asbu'aihi ya ta guda biyu al ibham wannan sai babu ibham wala taliya da wannan wannan kai manuniya haka haka ya halaka a yau an bude wannan ko da shi majuj kamar haka shi misal hazi ga abin da gwada isharar musu sai zinab ta ce faƙulut ya rasulallah sai ta ce ya manzan Allah sallasala a na haliku wa fi na salihu yarsu yanzu za mu hallaka alhali a cikinmu akwai mutanen ƙwarai kin za mu yi hallaka za a hallaka da mutane a ciki akwai na ƙwarai a cikinta ya ce na'am idan kasuro la khabas in fasikanci ɓanna ta yi wa cikin al'umma za a samu hallaka ya ta lawari za a ware na kwarai na banza a can amma a nan za ta yi da kowa za ta yi da kowa laka alloba hori a cikin gari wannan nan shi ne kenan haɗarin kakku yarda kuna ganin wannan kuɗi ne kacce don mu ba ma yi ta ce wa'i ya ga mana haushe wa'i ya ga waka iya da kanka ba haka ku yi baki iyawa ku haka ya mata ce na'am ke za ku yi halaka a wani hali idan ka turo la habatu in fasikanci yin habas anna kenan ta yawa alfusukul fujur sai asabi abu na bakwai hadisi na bakwai kan wannan babi an abi sa'id al-khudri radiyallahu anhu an annabi sallallahu alaihi wasallam qala iyyakum والجلوس في الطرقات فقالوا يا رسول الله ما لنا من مجالسنا بد نتحدث فيها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا أبيتم إلا مجلس فأعطوا الطريق حقه قالوا وما حق الطريق يا رسول الله قال قد البصر وكف الأذى ورد السلام والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر متفق عليه أبو سعيد كيتا أنه صلى الله عليه وسلم يأتي إياكم والجلوس في الطرقات ina muku kashe kashe dinku da zama akan hanyoyi zaman hawa da kan titi wanda ana kai da kawowa wani ya huce wani sabon mota wani inji ya sai sabo wani kaza kaza kawai wani sabuwa ce doko da wanda ce duk da kotu ta haka wani yanzu na kowa wani tafiya mutum kenan inda ya gani ya magana amma ko a can ne wani zai doko magana ba da haka zane kai dan harka ne dan harka ne kaza kaza a takaice dai halin mutane wannan yace wannan yace ina muku kashe da zama kan hanyoyi amma ta dan adam ko a da balla yanzu ko a da balla adam akwai matsala suka ce ya rasulullah malana min majalisina buddun na tadas fiya ba za mu yi muna dole mu samu zama an tattaunawa bai kai ba malaika bane ba ci kullum tana cikin kana ibada cikin daji ko ya bukata a zama tattauna abokai ya bukata mutum bukata hira da abokai tattaunawa ba dan tun munkiya bane ba a halin mutum ne bai rabuwa da a ce zai tsira dole samu mutum da tattauna wurin zama illa abin da ake so zaman me yake yar zaman amma ba hana fada sulhi da hana zaman fada ba me yake a fada shine magana ba hana zaman fada ba kana ai fada ce ko wurin zaman ce kaga ya rasulullahi ai ba yanda muka iya kuran muna da majalisun da muke zama muna hira kuma hira da ya zai karatu ba ba za ka makaranta ce ba a na har da su ya zaka ce muna hira to amma annabi ya mu abin kaidi abin da za a yi a wannan fada a wannan majalisi sai ya ce fa'iza abaitum illa al-majalis in kun ce dole kun zauna to fa'atu tariqa haqqahu ko ba hanya hakinta ka anan ne ake yanzu qalu wa ma haqqu tariq tambayar sun su tunu ce zan ba su dama su su ba da haƙƙi to me ya haƙƙi hanyar ya rasulullah yace na farko gaddul basar kaga shine aikin idan ka tun daga hutowa har ta bace eh ele wani ce da kaza ta ramuwa ne da wani sun ta kiwa ne wani kaza kaza kaza ka bayani da kanta ai da wani ne shiga wani aka na da gidan wani ta arme biyu ta uku ta yi duka shiga shiga ai rasu na hada mutane da kwarar kaga a nan kaga ba ganin basar wa kafin ada da kamewa a kan cutar da bayan allah sharri ga wani zagi abubuwan da ba su dace ba a kan hanyar ku kame cutarwa duk nau'in cutarwa ya ce wa raddu salam kuma ana kada hira ta hana ku amsa sallama an muku sallama ku yi ƙwaron kada hira ta hana ku amsa sallama da mai da sallama don ƙa'ida haƙƙin adabta musulunci wanda ya zo shi ke sallama ga wanda ya isko wal amr bil ma'ruf wan nahyi anil munkar hana umarni da kyakkyawa kuma han duk wani munkar kaga dai kenan aiki ne ba karami ba wannan shi ne sharaɗin ke idan ba a cika shi ba to wannan hada tana da matsala ko annabi ya hana ta amma za ci kawai da sharaɗin ba lahi ba ce annabi ya bada dama a yi hada mai wannan sharaɗin da aka jero guda hudu ko riye ido kamewa ka cutarwa mai da sallama mun da kyakkyawa hane ga mummuna Allah ta dan dai magana kaga dai magana umarni ke ga hannun gaba an kada yin magana umarni ke ga kenan duk inda kake ga zamanto umarni ke ga hannun gaba muna magana kenan sai a samun hadisi na takwas kawana babi an ibn abba wannan wanda muka yi bukhari zaka musu na kada shi mutafaqun alai an ibn abba radiyallahu anhuma anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ra'a khataman min dhahab fi yad rajul فنزعه فطرحه وقال يعمد أحدكم إلى جمرة من النار فيجعلها في يده فقيل للرجل بعد ما ذهب الرسول صلى الله عليه وسلم خذ ختمك انتفع به قال لا والله لا آخذه أبدا وقد طرحه رسول الله صلى الله عليه وسلم rabu su wannan abin da ya wakana ibn abbas ke cewa manzana sallallahu sallama ra'a khataman min tahab fiye da rajul annabi ya ga zobe na zinariya a hannun wani mutum annabi fa naza'ahu annabi ya cire daga hannun mutum yadda na menene amurka da ulufin hannun munkar ko muna zai mace mai bane annan da ke ya iya ya zama abin zai waka da iyayi amma kai sun kaga zai iyawa abin ya gama an kama wani iyawa ima wani gutu ma iya baka tashi ba ka gani ya dace da zaka iya iyawa ɗanka ne iyawa nan guda kasanka ne dai amma in ka iya annabi ya kama ya cire wannan zoban yadda shi fatarahu yadda shi وقال النبي يهدى ya ce ya amadu a hadukun ila jamurati minanna shi da ɗayanku zai nihi garwashi na wuta fa ya ja'aluwa fiyalli ya ɗauko garwashin wuta ya sa'ani kamar zaman kenan sa zobe a ga namijin zinariya kenan garwashin wuta ne ka sa'ani ka ɗayanku zai ɗauko garwashin wuta ya sa'ani sai yanzu annabi ya faɗa ya yadda ya tafi shi sai abokan zama na shi mai zobe faƙinan lirajul ba da masu haɓar sun zalama bayan annabi ya tafi sai abokan zama na ya ce mashi kai kusa hata maka in tafi kashi kan hata maka ɗauka tun da hata a kana ko sawa aka hana ka ka ɗauki gane da ake shewa da banka yana wani ko ka ce da gara da banka in tafi bi tuwar mutane masu ƙarfin imani da biyayya duk da ya ba haram bane ba annabi hana ya ta annabi sa hana ko annabi hada ba ake zina ba ta zinariya amma annabi ko wannan laifin da yayi ne na sawa a hannu annabi hudda yayi da sai ku zuci wuta ya sa a hannun shi annabi kike kare ta yi shi amma abin shine mutum da abin ya mai ya mai ya ba tsoro biyayya da annabi hana da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ba tsoro aka mai shawara ka doki manzo banka ka yi amfani da shi ba sa ce ba a yi yace la wallahi na rantse da Allah ba zai yi ba ba zan dauka ba la huzuhu abadan har abada ba ni ba zo bane wani tsara wuce da manzana ya dauka ya yadda wani tsara wuce da zama manzana ya yadda zo ban doka wanda ban doka kaga da tsarnin bai ya cika su ya da ma doka ba har bane ba sa ka ne amma wannan tsawata da annabi mun shi doka yadda ta shi to ya rantsi da Allah har abada ba shi ba shi ya ya bar shi Allah taimake mu kan amin shi سي عن أبي سعيد الحسن البصري عن إذ بن عمر رضي الله عنه هناك تقدرنا باب نام من تيب النش ايه ناني yawa yawa shi ne san 90 ba 90 93 ya 93 yawa 92 ne san 192 ne yace an abin sa'id al-khudri al-basri hasan al-basri an a'ib bin amr radiyallahu anhu dakhala ala ubaydillah bin ziyad فقال أي بني إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن شر الرعاية الحطمة فإياك أن تكون منهم فقال له اجلس فإنما أنت من نخالة أثر محمد صلى الله عليه وسلم فقال وهل كانت لهم نخالة وإنما كانت النخالة بعدهم وفي غيرهم رواه مسلم نعم wannan ba san samu lokaci shugabannin tabi'ai ne ga sahabi shi ma dan biyu ne sahabi ne amma shi ma ana mallakar shi an samu lokacin da yawa amma da miyagun shugabanni umara mabannata kuma ga sahabai tare su amma suka kashe kashe sahabbatin sanjaj sun kashe ma sahabin sahabin gashi ba kowa bane ba bai dai guguna ne shi to shi ma wani ayyub bin amar sahabi ne ya shiga wajen ubaidillah bin ziyad shi ko amir ne a can zamani sai to irin wannan ka je wajen shugaba ka bai nasiha sahabi ne kuma ya san abin da yake ciki he mai nasiha a fakaice ba da kai tsaye ba ba da aibantawa ma ya ce ai bunayya ya ga yaro shugaba wanda yana sahabi ne latijo ya ce ɗana inni sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam naji manzo sallallahu alaihi wasallam yana cewa inna sharar ri'ayi al-khutaba mahi sharar jagorori shugabanni alhutama masu kama karya mai sharar shugabanni masu kama karya su ne mai sharar ya jama'ar ra'ayi kenan ya ce fa'iyyaka an tako na minu ɗana ina ma kashe kaka zamantu cikin mai sharar jagorori kurum da su a ce mashi ina ma kashe kaka zamantu cikin irinsu ya san abin da yake ni nasiya ce ke mashi ta irin ke na matsayin shi sai fukalo idris jihoda maka kasa an kasa akwai shigantaka kai da ka ce sahabiyar magana idris zamna ya ce zamna kenan kaman kaga a garin ma an kyare shi ke ba bukatar magana shi idris fa innama anta min nukhalat asal muhammad sallama kai yana daga cikin nukhala asalin nukhala dusa ko kabsu a cikin kwaya tsaba abu mai kima mara daraja an da suka wance da sa ko kamsu ka kake makima za a tsafa shi ne mara kima ko karin magana ne kana daga cikin nuhala kan sabon Muhammad sallallahu alaihi wasallam kana cikin sabon marasa kima jawa kana cikin sabon marasa daraja kenan karin magana kenan kace min nuhala kaga din ya bige shi faqal sai shi sahabin azai ce wa hal kana lahum nuhala shi yanzu asabai akwai nuhala za a sahabbai akwai mutumin banza akwai lalatacce ina makarantar nukhala mun ba da badan figirin ai nukhala ana samun yan bayan sahabbai aka samun hala yan bayan su a wani su ma ba sahabi ba sahabi ba na banza ba na banza sahabi cikin ire ranku ne yan baya haka na take ce wannan menene dai kaga nan kenan ana nasiya ga shugaba akan ya hatara kada ya zama to dan kama kariya kamata a ji nasiha amma ka ga irin rabbi da yawa sahabu daga ne kamata mu tsaya اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك السلام عليكم ورحمه الله وبركاته mata la kita viva. Después, después, después,